إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗuwarmu a markaz ahalus sunna da jama'a wanda ke angol karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar. Yau muna talata 20 ga muna laraba muna laraba 20 ga wata na jumadar ula hijira shekara 441 wanda ya dace da sha biyar ga wata na biyu shekara watan harko ne ko kenan sha biyar ga wata na harko shekara 2020 yau insha Allah za mu yi darasi na 33 cikin littafin mota ta imam malik insha Allah ina ga muna cikin baban maganar sallah a bayan liman iya zanne ko? salatul imam ho jalisun sallar imam iya zanne mun ga hadisi na cewa manzana sallallahu alaihi wasallam ya yi samu wata jirɗewa wadda ita ya yi sallah a zanne mamu a tsaye ya musu ishara da su masu zamna ya yi bayanin cewa an sanya liman don a yi koyi da shi zuwa da in yi kabbara ku yi kabbara in yi kaza ruku ku yi ruku in yi sallah dai a zama ta kuma ku yi sallah a zama gaba daya wannan shine kuma mun ɗauki bayanin cewa da aka yi bayanin liman in ya ce sami allahu liman hamidahu ku ce rabbana wa lakal hamd wannan shine a wajen wasu malamai sukan ɗoka an rabawa an raba aikin liman da mamu shi mamu kai liman wajen tasawa daga ruku'i zai ce sami allahu liman hamida mamu ya ce rabbana wa lakal hamd ko rabbana lakal hamd ko allahumma rabbana wa lakal hamd duk wannan tabbata ko ka ce allahumma rabbana wa lakal hamd ko allahumma rabbana lakal hamd ko kurin rabbana lakal hamd ko ne ya tabbata inda kar wanda garin suka salata albani sa ko ne ya kai sinadin shi wanda ko ne kai ba matsala ko ne to sai magana ta ilimin ya ce sami Allahu liman hamida kuma mu ku ce rabbana wa lakal hamd wannan kenan kaman gaskiya malama su tahqiqi irin su kaman na gaso irin tasa usaimin irin su albani da sauran dai malamai masu ta imamu suyudi irin su ibn hazam suna cewa wannan hadisi ba iya kawo ba a raba aiki ne kamar da imamun nawawi ke cewa me yasa aka yi magana da yace in liman ya ce sami allahu liman hamida ku ce rabbana wa lakal hamd imamun nawawi na cewa kan wannan mas'ala asali liman yakan daga murya saboda ma musu mai mutaba'a wajen tasowa da barku'i ba lalle bane bai daga murya bayan ya tashi daga rukuyi dan anan babu wani rukuni da za a ci wannan yasa ya musu tambihi akan su ma su rinka faɗin wannan kalma ta rabbana wa lakal hamd haka imam suyuti rahimahullah littafi na musamman ina ga kan wannan mas'ala ta tabbatar da faɗin mamu zai ce shi ma zai ce sami Allahu liman hamida wanda cewa dai maganar kowa zai hudi ita ce da magana mai ƙarfin gaske hatta ne zama malaman na zamanin na irin su usaimin su albani da sauran suna ga ita ce hujja hatta hafiz cikin fatul bari a cikin shirin shirin imam sayyid bukhari hafiz bin hajar na ma shi ma ya rinja da wannan magana ta mamu zai hudi liman zai hudi kuma ya tabbata bukhari ko muslim cewa shi da ake cewa rabawa ce ya tabbata manzana sallallahu alaihi wasallam iya sallah iya yin sami Allahu liman hamida da ya take dagowa in ya mai tsaye cak sai ce rabbana wa lakal hamd da kashi wannan albani rahimahullah albani babban wanta na syria yake maganar cewa idan masu cewa mamu an raba aikin mamu da liman ce to shine manzo Allah shine liman kuma duka yahudu kuma ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yanda kuka ga ina sallah to shi manzana sallallahu alaihi wasallam in iya sallah iya dagowa daga ruku'i da wani zikiri yake ta tawa daga ruku'i iya dagowa da sami Allahu liman hamida in ya mai kace tak to kace rabbana wa lakal hamd to zukai da kace an ba mamu nashi mamu da me zai tashi in ya mai ke me zai yace sai ka rasa sai ka hana mamu wannan abin da yake bashi wuri shi dai manzon Allah ga abin da yake tasawa in ya mai kace kuma yayi wannan to kai da zikiri a wannan biyun dole ka ɗauke wa ma wani zikiri wanne zai gambacin shi in ka ce bai tasa bayan sami alamu da to in ya tsimi zai ce a takaice gaskiya shi dai kwarai ya rinjayar da maganganu magana ta cewa kowa zai hudi yadda mamu ya hudi ga liman mamu zai hudi da kashin ku sallah kamar nake sallah kun shi ko duka biyu wani iyayensu da wurin da mai sabani bai kawo dogon rigima kan abin wanda ya ce zai yi kan wata fahimta wallahu alam wannan shi ne dai kuma abin da ke kawo rigima ko matsalar mu a nan mun saba adatan liman ladan aikin shi kurin shi ne zai kiran sallah ya tada ya kama ya yi attasame ya yi daga murya yan baya suna ji shi ne matsalar ita ya kawo kenan in ya bayyana ya ga wani abu da sabo in ma'an ladan ya bayyana sai ma dalibin hamida ya ga wani abu da sabo ya yi wacce zama kamar liman ma inda ba bukata bai na abin ba ma gane abin da aka yi inda kenan kowa zai hudu ba san an yi ma to ganin wannan al'ada za mu ce ba ada ba ce wani wani hali takan zama sunna inda liman ba a jin muryar liman inda ba a jin muryar liman a nan bukata take kamawa sai wani cikin mamu ya daga murya da kabarorin liman ma matuƙa ba bukata ina kamar cikin suna ne mai kawo magana iya daga cikin bida ta sallah haka malamai sunna suna kawo cikin bid'a sallah yin ta same ba halin bukata ba kurin ka'ida ya zama ta kurin liman ya shi ma ladan yahudi asali aikin ladan da manzo Allah ya rayu rayuwar shi aikin bilal ko abu mazura ko ibnu maktum kurin aikin su su yi kiran sallah su tada iqama maganar isarwa dan baya aikin liman ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ke daga ballagar da wa'an baya za gane da liman da mamu dubawi ba su ba me zai hana wanda ya yi ta liman ta mamu kasashen ta liman an kashi ta ladan ta kashi ta liman tun tare suke da shi na gaskiyar magana in dai ba wata bukata manzana kuma an gudunar samun a rayuwar shi wannan so ɗayan kurin duk zaman da ya limancin da ya taɓa rayuwar shi so ɗaya lak aka samu an yi koyi da abubakar a halin rushin lahira sai malamai zai zake na matuƙa ba bukata kurin a wadasu da kabbara da intikalkin liman da sauran abin da yake raka bin liman wajen na shi ne aka sanya madama dama zana ce yi koyi da ladan ce innama ju'ila al-imamu yutama bi fa iza kabbara fa kabiru an sanya liman dan ku yi koyi da shi zumta manje da sai koyi da ladan sai koyi yace fa iza kabbara fa kabiru in ya kabbara ku kabbara yanzu tawa ake bi ladan ba a yi tare da liman ya yi ladan ya yana jira ya ladan ya yi aka taɓa wani ladan ya ce kuma zai zaba ta muku sallau wai zai musu turamfansu wajen tashi da ke kamar allahu akabar allahu akabar da zai wasu musu yadda za a yi turamfansu don kasan al'adamu kabara ta ladan ta tashi daban ta zama daban kana ji ko kana ba kana ce allahu akabar kenan zama za a yi allahu akabar ba ɗaiwa zai kenan ta sai ce kenan wai zai su ma zai rama ya zo wajen zama ya kai ta miki a hukumar miki shi kuma zama zai ta amma idan siga kabar ayanwa da ta tashi tsaye da ta zama ta siga guda ce ba wani bambanci ba bambancin kabbara ta tashi tsaye da ta zama duk kabbara su yi kabbara ka a bambanta wata da wata dabar dabar duk ƙari ne bar ka kawa ba shadda ko kuma can ba ka mata kakara da alif ka bata musamman na gaba daya na haka gaskiya magana dukkan kabarori da ta tashi da waye to wannan shi yasa kenan wannan al'ada ta sa ta abin kama amma gaskiya inda za a wani kurin sunna ce liman ya kabara duka mai kabara mai rukuri ba a bukatar bayyana mamu da mu shi da mamu ba a bukatar bayyana da kabarun shi shi sa ke mai ke turamfan wani ma ba kurin kai naka kurin liman ya zaka kanka ba bukatar dagawa liman da ke daga murya inda da matsala ba a yi ta liman ko limamin mai karamin murya ba a yi da ko abu ya yawa can daga wani iya daga murya shi ma ta je da yan baya wannan ba laifi bane ba amma ya zamanto a halin bukata Allah taimake mu kenan inda za mu tashi a yau ya ce wa haddasa ne a malik an hisham bin urwa an abi an ashita zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam annaha qalat صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو شاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا آه وانا رواية abin da yake cikinta aisha mata annan salasalam ulmu munai ita take ba da tana cewa ita an haƙalat ita aisha kin ta ce salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ho shakin manzana sallallahu sallama ya yi salla iya cikin rikin lahiya shin shakin a cikin ta fa salla jalisan ya salla a zamde wa salla wa ra'ahu qaumun qiyaman sai wasu mutane suka yi salla a bayan suna tsaye fa ashara ilayhim he musu nuni an jilsu da hannu kiran shara ta su zamana kamar magana kaga ishara da hannu karatun mu na jiya ba ta matsayin magana kaga na ai ishara ce kenan zama za ku zamana haka musu ishara da ishara ya gwada musu ku zamana falamman sarraf da ya kare sallah sai ke ce musu innama ju'ila al-imam li yutamma bihi daman kurin an sanya liman dan ayi koyi da shi abin da yayi ayi dan haka faiza raka'a farka'u in ya ruku'i kuma ku yi ruku'i waiza rafa in ya dago daga ruku'i farfa'u kuma ku dago waiza salla jalisan in ya salla a zamne fasallu julusa kuma ku yi salla a zamne mu gama nabiyin sai mu yi da bayan insha Allah wannan abin da yake cikin dai wannan hadisi wa haddathani an malik an hisham bin urwa an ali أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في مرضه فأتى فوجد أبا بكر وهو قائم يصلي بالناس فاستأخر, فاستأخر أبو بكر فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كما أنت أن كما أنت فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب أبي بكر فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس وكان الناس يصلون بصلاه ابي بكر da wannan ruwa da ta gabata da musan da cewa ta tabbata don bayan imam malik akwai imam bukhari muslim sun ka ruwaya hadisi muttafaqun alai wannan ruwaya abinda kenan zubair ke gamba an shukurwa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kharaja fi maradihi ya wuto a cikin rishin lahiyar shi nan ta mutuwa ke fa'ata fawaje da ababakar ko ƙa'amin musallibin nas ya zo ya samu abubakar iya tsalla da mutane fasta akara abubakar abubakar sai ja da baya fa'ashara ilayyar rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kama an tsaya ya mai ishara tsaya inda kake don ita ishara ke magana ya mai nunin ya tsaya inda yake kai kusa don haya soja da ba makwarai a nan annabi ya daga hannu da wata ruwa ya gode ga Allah to amma bai shigo sahu ba ya tsaya a nan wurin da yake a gaban yake manzana sallallahu salama ya zamana shi ne ce fatarsa da sallallahu salama ila jami'a abubakar manzana sai ya zo ya zamana a gehen abubakar fakana abubakar yusalli bi salati rasulullahi salama abubakar iya sallah da sallar manzana sallallahu salama kuma bayan ya ce kun annabi ko jalsa annabi iya zamne wa kana nas usallim salata abubakar su mutane suna sallah da sallah abubakar kana abubakar a tsaye manzan Allah a zamne wannan tasarrufin imam malik yayi da mun diba hadisin farko da ya kawo ya kawo hadisin da manzan sallallahu salama ya yi sallah a zamne a halin wata hadawa da ya girde akan doki wannan abin da ya fara kenan wannan ya yi shi ne ba cikin cuta ta rashin lafiya ba wannan magana ta biyu ita an kawo iya cikin rashin lafiya ita ma sallah ya yi a zamne 'yan baya a tsaye ya musu ishara ku zamna kuma don ana so a yi koyi da liman yadda ya koyi to amma wannan ruwaya ta uku sai take karantarwa cewa manzala ya wuto a rashin lahiya rashin lahiya ta mutuwa ce ya samu abubakar iya tsaye iya sallah da mutane na bace mashi ya tsaya inda yake abubakar a tsaye kenan manzala ya zo ya zamana a gehen abubakar kenan a nan ya cewa kenan abubakar a nan aka cewa aka cewa abubakar zama to kenan shine kaman anan nake da maganar abubakar koyi ne yake shine liman na za mu zama insha Allah kan shi nan da yace ya zamana a gehen abubakar fa kana abubakar yusalli bi salati rasulullah abubakar iya sallar sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko jalisun iya manzon Allah iya zamne wa kana nasu yusalluna bi salati abubakar kuma suna yin sallah da sallar abubakar ke su suna tsaye wannan bakin na imam malik tsaka wannan ruwawi a takaice shi imam malik iyakan ya yarda wacce magana ta farko manzon sallallahu alaihi wasallam yayi magana ga masu tsayuwa a bayan liman su zamana amma wannan abin cewa mansukhu ne a imam malik an shahi wannan hukunci na tsayuwar mamu a bayan liman yayi kawo madogara da wannan ruwaya ta abubakar siddiq na manzon Allah ne liman kuma abubakar a tsaye sarmamu a tsaye kan shi ne imam malik ya tsaya kan cewa wancan bin ko koyi da liman a zamana an shahi shi wani maganin malamai an yi bayanai da yawa kan mas'alar saɓani wasu na ga cewa misali irin imam shafi'a imam ahmad bin hanbal shi imam ahmad bin hanbal iya ga cewa mas'alar wannan masala don saɓanin da yake da shi akwai ruwawi irin wannan abubakar wasu su kawo abubakar kin ne yake limanci manzu Allah shi ma da a gefe abubakar da abubakar ke kina manzu Allah ma iya sallar sallar abubakar abubakar shi ne liman wannan masala ta ƙarshe ita take da kai da kawo malamai ƙwarai mai ƙarfi to wanda suka ɗauki magana imam malik iya ga abubakar shi ne don nasarar da kawo abubakar shi ne liman kan wannan imam malik ya tsaya kan cewa kina an shafi Ahmad ibn Hanbal abin da kace shi a a inda liman ya fara sallah a tsaye daga baya kuna yi duka a tsaye samu matsala he zamna to anan za ku ci gaba da tsayuwa shi iya zamne amma inda ya fara a zamne zama za ku kuma Imam Shafi iyakan wannan zahirin wancan magana ta farko kullum zan sallah sallama in dai limamin ka iya zamne kullum ka zamna kuma matsala ce wanda a takaice dai hasilin magana kamar wanda ya karanci sai fi kusurin abu malik da irin magana ta albani rahimahullah kan matsala hatta na ji wani shiri na ko na gani wata bidiyo ta mashahur hassan kan matsalar wannan iyaka wannan magana ganin an samu masu cewa akwai masu cewa cikin mutarsu ba samu ba abubakar ko umar ko usman ko sun yi haka kin sun yi sallah a zaune mamu a tsaye kai mamu a zaune kai to sai malamai abin suke cewa akwai tabbata ya tabbata sahabai guda hudu wasu ce ma shidda abinda tabbata ya shahara sahabbai shidda ya tabbata suna yin sallah a zamne bayan manzo Allah ya koma kalatini amma idan sallah ta kama su a zamne suna umurtan mamunsu su zamna irin su Abu Huraira radiyallahu anhu irin su Usayd ibn Hudayr irin su Jabir ibn Abdullah da Qais ibn Qahdani al-Ansari wannan hudun ya tabbata wannan babu kowa ya san da wannan ya tabbata wannan sabon ya tabbata suna yin sallah a zamne su umarci mamansu su zamna in dai suka yi ta a zamna kuma kamar da ina ga cikin fitar wannan sai kusan abu ma da yake cewa ba a samu ba wani sahabi wanda ya saba ma wa'annan sahabbai wanda a ce wani sahabi wani bayan manzon sallama in iya sallah da mamu tsayuwa suke shi a tsaye an ce shi a zaba samun ba wanda ya tabbatar wani hudun da ya suwa tabbata magana sun yi awa sabon sahabi wa ɗan uwansu wanda ya ce shi iya sallah a zamane mamu a tsaye ba samun ba sake masu ke rinja yadda magana gaskiya zahirin magana kurin in dai kuna so ku yi ta a tsaye ta kusa mai tsayuwa in kuka sa mai zama ku zama shi ne kurin abin da yake da zahirin nasin wallawa wannan mas'ala ce kenan dai wanda take kuma da wahala ma gaskiya yanzu da wahala ma za a ce wanda to ana ana samu da ba mu a samu wanda imamin zaman to bai lahiya ko kuwa ne da sai wani mahabbi iya ba shi kan mutar da rigima ba a sa mai lahiya mahabbi iya ta kabe ita shi kaga mutar rigima gaba daya Allah timkin mu sai fadalu salatul qa'im ala salatul qa'id fadala ta salla tunan ka kenan in har ta kama kabo wanda yake zama abinda ya kun ka zamna shikenan in har kabo wanda zama ko da ma a zamanin yake ko ko da ma zama ya daga baya rashin lahiya fadalu salatul qa'im ala salatul qa'id fadala ta salla mai ladan sallar tsaye yadda ya yi wanda ya azamne bambancin mai sallah a tsaye da na zamne kuna a takaice bambancin sallah a tsaye da sallah a zamne ita ma dai wani wadda makaranta duka ta inganta ta ƙarshe da makaranta ya ce haddasa ne ya haya a malik an isma'il bin muhammad bin sa'ad bin abi waqas an maula li amr bin as aw li abdullah bin amr bin as أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة أحدكم وهو قاعد مثل نصف صلاته وهو قائم manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce sallar ɗayanku a zamne rabin ladan sallah ta tsaye ne wanda ya a tsaye wanda ya a zamne zai samu rabin ladan wanda ya tsaye mun jin hadisin ko wanda muslim ya rubuto shi وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عمرو بن العاص انه قال لما قدمنا المدينه نالنا وباء من وعكها من وعكها شديد فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس وهم يصلون في سبحتهم قعودا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه القاعد مثل نصف صلاه القائم abinda abdullahi bin abin aski ba labarin cewa lamma kadimna madina lokacin da muka zo madina nalana wa bamu wata alloba ta same min wa akiha shadidi na irin zazzabi na madina zazzabi mai zahi na yanayi na canjin yanayi wanda san cuta ta canjin yanayi a wannan hali kenan ba su lahiya fa kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala an-nas al-muslimin subhatihim sai manzo sallama sai huto isko mutane fi subhatihim subha ma'ana nafila anta subhatu duha nafila wala subha ma'ana nafila mutane suna sallar nafila su udan azamne فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد مثل نصف صلاة القاعد سيتي من سيتي musu sallar mutun da ya azamne iya da ladan wanda ya salla a tsaye wanda ya salla a zamne iya da rabin ladan wanda ya salla a tsaye nan idan maka wana da san guda biyu da mai ce maka kurin ladan salla a zamne rabin na tsaye ne bai hudi ba a farilla ko nafila to wannan ruwa ta biyu iya kama cewa kenan a cikin nafila ne don nan mangan da malamai ke kawowa ya za a yi a ce sallar farda kuma su cewa a farilla ma haka ne a'a ita farilla ɗin biyu ne imma ya zamanto kana da ikon tsayuwa ka ƙi tsayuwa ka zamana ba ka da sallah ba magana ba rabin lada ba ka da sallah gaba ɗaya don tsayuwa a sallah sharaɗi ce kuta ce rukunin sallah rukunin sallah ce tsayuwa a sallah kenan ka iya tsayuwa magana da ƙudura he ka zamana ka yi sallah a zamne to ba ka da sallah magana kenan nan tawilin magana suna ce a inda ake wannan magana cewa idan ka iya tsayuwa amma da wahala don a zaburar da kai ka tsaya a nan ne aka baka rabin lada in ka yi azumi in ka iya ma cikin wahala kenan kana iyawa amma akwai haka to ka zama kana rabin lada amma amma wannan lafazin da gana ƙarshe ya tabbatar da kai da abin a nafila ne gaskiyar magana abinda malamai ke cewa in kuma har farilla ce hal mutum ya kasa wannan magana ba ta shiga saboda mi akwai ruwa cikin sayil bukhari cikin sayil akwai ruwaya wadda za su sami ke cewa idha safara al'abd aw marid kutiba lahu ma kana ya'malu huwa muqimun sahihun cikin sayil bukhari dai ma'ana hadisi cewa idan bawa ya yi rashin lahiya ko ya bulaguro ya yi bulaguro rashin lahiya kenan ka sa wasu nafilolinka ko ka sa wasu salar ta farla a sai ma mai kake ne sai dalilin rashin lahiya ya ka kasa ya ka kasa sai rashin lahiya ya ce za a baka lada da abin da ka kasa dalilin rashin lahiya ya ma da tarar za a baka lada na mace kaman kayi duk abin da kake yi nafiloli kake yi me kake yi na ibada ka duka abinda rashin lahiya ta hana ka yi da kana da lahiya ka ko bulaguro ya hana kai dalilin bulaguro za a baka shi kamar kai kaman kana da lahiya ka za a rubuta mashi daidai ba da gima komi kenan akan haka ita an har farilla ka kasa farilla kai azumi ba ba a baka rubuta lada a za baka lada cikin lada baka za baka cikakken lada duk wanda shi lahiya ta hana shi ta hana sallah a tsaye yayi azamne to ladan shi bai asara ko a kwance ko a kwance ko da ishara yi akwai samun cutar tension mutum yanzu kamar rubo bai motsi ma kai wannan rubo ya motsa kana kwance ya gidan ko maka iya yi to irin wannan shi ne wannan hadisi ne buhari da sulaiman bukhari iya karantar da bawa ya yi kokarin saba aikin alkhairi tun lahiyarka ka ribacin lahiyarka kaga nan kenan misali yanzu mutum ya saba iya sallolin cikakku iya nafilolin shi cikakku da abubuwan ibada iya ibada mai muhimmanci cikin lahiya shi iya kwari iya bace kokare shi duk da Allah kaddara samu shi lahiya amma ta tazuci ma me da hana kai kenan kullun a dosikin ka takardunka za a rubuta maka wannan ibada da kake yi lahiya kalau kullun ya rubuta mata bayan wannan ga karin kishin lahiyarka kuma kafara ce za samu kuma ladan rashin lahiya da kai kuma ka ganin gara ba ci wanda ya fahimci haka muhimmancin kenan ribatar rayuwa a baka kalla abin da kake zaza baka daidai kuma a maka kafara ta kurakurai dalilin rashin lahiya da kai domin bawa manzon labarin labarin ta sallallahu iya cewa musulmi mai imani daidai da kaya ta soke shi kaya ta soke ka kame da abin zuwa ga Allah sai maladawi Allah Allah sai ya baka lada kaya duwa ba sa ke da ba zaba ta ba mutum ne sai kana da hankali kana lada ke nan shin lahiya kafara ce haka nan ibada ka baka asara ba kuma za ka zaka samu lada na kafin shin lahiya da ka samu ka kware kuna ko kaga nan kenan wanda wa ke samu wannan gara basa wanda alahi shi shi annabi tun annabi da annabi ta guda biyar cikin biyar a ko lahiya ka kare shin lahiya ka kina ribatar lahiya sama zan wata ruwa manzon sai ke cewa ni'matani magabun fi ma kasirin nas ya ce asiyatu wal farag ya ce nima guda biyu magabun fi ma kasirin nas mutane algaban asalin algaban a cikin mu'amala imma misali in je bale yawan irin kayan zamani misali salula ta jika 200 ya ka baita irin masu yan uwa a saudiya ko nuni aiko maka ta samun tsarin salula ba yau sai da jika uku a baka sai da ya ce wani jika uku shi da wani kwan ka salula ruwanka sai ga baka ce da bari wannan wata 200 ce na aiko maka 200 shi kuma sai da me zai yi takaici zai yi ko kuwa a yi fakoti ya kwanan ta banza ka tsirula ta asalinta amma ya ta banza yan china a maka china ta banza ta 250 ce amma ta kai jika goma an sai ta ko sha biyar aka yi irin ta sha biyar ta ya zo a buga maka ya kasa ya kaji an ce wani wata banza ce ka zo ka yi ta kai ci shi na ce algaban shi na gaban mishi mita hausa kamanga kenan ka sai da kayanka mai daraja a yadda ko kuwa kai ka sai mai arha da tsada shi ne shi ya ce mace kiyama yau mu tagabun kiyama ya ce wani kiyama yau mu tagabun zai ka ce kiyama yau mu tagabun kiyama saboda yana wani zai zo a duniya ya wahala jina ba hutawa ya yi wahala kuma zai kiyama kuma shaka shi saboda abu ya fi banza shi ne kama yadda zai kiyama ta ɓaci ya ɗauki wani abu ya ji gadangadan ibada cikin iyaye ya wahala ya ta kuka ya ta wahala sai kiyama ya bai ashe shirme ne zai nadama ba damar gyarawa shi ta sa kiran kiyama yau mutagabu mutane za su yi nadama za su tabbatar da asararsu to kenan sai manzo Allah kibar ishara can ya ce ni'ima guda biyu ni'imata ne ni'ima guda biyu magabunun fihima kathirun minan nas mutane ni'ima guda biyu da yawa daga cikin mutane suna asararsu yace asihatu al-farad lahiya kana da dama ka yi yamulir ta awa kaza ta awa ta minti kana dama ka yi ka yi azumi kai komi ka yi abin kana ibada kana dama ka yi kurin shagala kurin ka yi barci kalle kalle maza ka kalle wani tashe ka kama wani tashe ka ka bude nan ka bude nan kana kalle kalle za ka yi awa nan na banza ba ka tsaya ba ka mori kalam lahiyar ka a kan ibada kurin kalla yanzu a yanzu wani wallahi nan imani a kowanne a wuni kurin zai zai shurari labaru kurin na awa biyu zuwa kurin wannan kullum labaru ne gaskiya da ƙarya ya ji da farko masu hayi ana saba assalamu alaikum kuma da kuma da radio bale da daji Allah da daji Allah sallama aka ji kama radio ya kama ya kama ina take wacce take da saba muli amurka ya kama ta tana karewa wata ta kama minti 30 wata minti 30 wata awa guda da sai ya ji labarin wata awa biyu sai da na da na rana na awa awa da da dare Allah akalla ne waya awa uku wani abu ne yake yi akwai masu ta abu da ya iko mishi ya bude ya ɗuka ya ramo shi ya ƙara mishi labarin mutane haka rayuwa suka ta yawon labarin da gaskiya da ƙarya ba ka ji ba ka ji maganar allah ce annabi ya ce ɗaya ma'aiki ka ji labari da gaskiya daga allah ma haliccinka ka ji allah ya ce annabi ya ce ba ka ce ka ji ba amma kurin labarin ƙarya da gaskiya kuma ƙarya mata yawa ya tada ma hankali a samun shubu a rayuwarka to ka wani asara ce ta lokacinka rubutun ka ya a banza idan manzana sarsam iya cewa idan mutum ya zamana a wuri zama ɗaya kai a wuri ka zamana a wurin da ka zamana ba a shirka shirka ba ba a ambatan Allah ba a wannan salatin ce za ka tashi wani wurin na ta kana warin bungan jiki cikin suna cikin suna abi dawud ruwa ta inganta kan haka nan duk wanda zan a wani wuri ya zamana kurin hira banza hakin banza ba ba ambatan Allah ba na ba wannan salati kurin ka tashi ka kariya a watse annabta wannan zama naka na farko za ku tashi kuna wari kuna bukuji zaman banza ana kuma dauce warin kamar warin gawan jiki nabi ya ce gobe kiyama sai an gwada ma ga ka zamana lokaci kaza wuri fil ba kai aiki alheri ba kana dama to idan an gwada maka zama da kai ba a kasar alheri ba ba shi da nan ba ziniwa amma za ka yi nadama ga dama da ka samu kai zama wani zama lokaci ka zama kai koyi ba za ka yi asarar rashin sa alkhairi a wannan wurin to yana ga in kasa shari'a wurin zama manza ne akai na manza mutum ga kaga abin ya asarar za ta yi wa da da ta duk ba inda ka ko ina ka zama haka da bawa ke na kamata mai hamu wayo ya rika ribatar lokacin rayuwar shi samun zala ya san annabi ya san halin mu shi zai ta akalla akalla ake kira wannan addu'a kafat majalis kafat majalis tana ma kafara ko da baka abu ba amma ka tashi da ambatan Allah dan ka tashi kana wani misali ce duk inda ka zauna a wani majalisi kayan ka tashi kai wannan addu'a za ta ma kafara kurakurai da kai in ƙarin ya kai ko da karatu akai na tashi subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk kaga da gari da azkar kana ma Allah gafarta maka kurakure da kai wannan shine kenan rayuwa ta mai imani idan kurakure kokarin ba da muhimmanci game da rayuwa zaka iya cin ribar ta zaka iya hasara kanta sai mun kai manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce ni'ima guda biyu mutane da yawa za su yi nadama za su asarar ta ni'imar lahiya da alfaraga me alfaraga ka samu lokaci wanda kai ba barci ba kake ba sai ba sai dawa kana da dama kai wani abun zai amfane ka kuma kai ba shine alfaraga zan sai da kisan zan sai mai kaga a baka tuwon sai a baka kari a baka tuwon rana a baka na dare har ma ba zaka ci wani tuwon bai daɗi ba ruwanka kurin ka saka ka ci kwara wani wata rayuwa ce wata marhala ce gare ka a rayuwarka akwai da zaka je sai ka kawo a ci ina tunai wani abokin mai yawa iya nan ma an aka yi to ya suke su busan tsawon miya ba a basu ya ce kai ita gida na nan uba ita gida na ne a don hamar sa kun kun wata ran kunin tsawon kurasa a tutu harin zai zai tsawon tsawon miya tsawon miya wane ne ka saka saka ɗan na ji gidan abin ya shekara ashirin ne suka tsanwa na ce wani zai mai wani a gidanka Allah ya zai yaka yaji na ya kusa na ce zai mai wani ɗan wace ka ɗan wace ta ce wata ɗan wa gurusa a mun kai na kuma cikana ko ce abin ta gida na abin tsawon cikana tsawon da kuma gurusa ta sai ka an tsawon cikin mutane tsawon ba ba ne mata ta wani kwamfutar wani mutum fuwa ce za ka ke nan rayuwa tana lokaci kentun kana da dama abu ka yi shi malam kuma ka yi kwanar ribatar lokaci ne alfarar ke zai samu ta kafa ta aiki alheri ka yi yanzu ka yi dama ka zama yanin lokacin yanzu ka yi lokaci ka yi karatu ka yi ta karatu ka yi wannan ka yi wannan a lokacin wani lokaci ba ka yi ba in wallahi duk da yanwa maganar me aka ce mai ta'alimi da yake magana malami ne duk da ya karantar da hanyar ilimi ce yake magana cewa wa in fataka duniya bitibi na imiha fagamit wani ilimin hajjirin wahibi ya ce idan duniya kasa duniya ba duniya haka ba kudi ba jari za ka na hagana shirin banza kana tannan banza ka shi kawo ilimi ce ka ilimi ka hanya ce daban wallahi wannan malami ne shi gurin kantarwa ce ke wannan beti na shi ne ya ma'a wannan cikin rayuwa ta wallahi wallahi na shiga matsala da kuce shiga cikin rayuwa ta ba ko ban taɓa samun riba ba ta karatu irin ta na shiga problem amma kuma na ɗauki abin na yi da kurin na koma kurin Allah in na zamana na zama a damin nautin zama mana daga damin amma in na zamana tun kamun kare gidan sha biyu na zamana wallahi ban na tashi da sallah sama ina karatu wallahi kurin an kare gidan aka da ga kare da sha kafe in sha kafe sha kafe kurin na ungosu sai zama kurin kurin kun kanta mutum da tawai na anan kina ina ina ina zaune Allah ina karatu sallah asuba ta tashi zai je karatu dare in na dawo daga makaranta in zo in zama mai hira makare su tashi kuli mai barci mana kuma ina barci asaba ta aka tsalla asaba na je na karya sai kwanta kuma hira ran tashi insha Allah haka ne ki dora haka muka tayi da daga gaba da kafan ma ya sana kakarwa ina son kafan kuna ko niyya ba kafan ma wallahi haka ne kwana wallahi lokaci ne yau dala amma na ci bashi haka nan kai fitar profit dokar ka samu duk kuma da bai ta banza ka amma ne shi kuma ka ci an to wannan abin kenan shi ne ka ci ba za ka ci kenan abu guda biyu da ni'ima ta lahiya da ta farag da yawa za su yi nadama kansu duk ka samu ta kowa ta kafa ka kafa ta wuce a banza ka ribace ta dama ce kana kwanje baka ake ka ribace ta yanzu ka abin da kake cikin wani wuri ka hakan wata ran kana yanzu misali kana cin banza sai rana dare zawaye gari matarka ana nan ɗanka ana nan jika ma zai zo he an taji an koro ta ɗaya biyu uku na da gidan gidan gidan gasu kuma kai koro su jikokin kai kayan ya ɓaru kana nan kana nan ɗanin na kawo su kuma kan ɗannin ka da ubar da kake babu babanku yanzu ɗanin wani ka zaka ce da su ka zo da ƙari yawon yake ƙara maka to ke tun da wuri ka hin yawon yanzu maka ka yi ƙoƙarin cin ribar rayuwar ka a takaici Allah ce ke wani kenan dinda mu yi nisa muna cikin karatun me kama nan maganar cewa rabin lada na sallar farilla to nan ba farilla ba ce nafila ce ita farilla inda dama ka tsaya ka ki tsayawa ka zamana ba ka da sallah idan wa ba ka iyawa ne za a ba ka lada cikakke kamar kaya sai mata an gani shi ne kenan abin da makaranta hadisin ta karshe na amur bin as na abdullahi bin as ya ce lamma ƙadim na madinata lokacin da muka zo madina na lana wa ba'un min wa'akiha mun samu alloba ta zazzabin madina shadidin zazzabi mai zai fakara da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala nas manzo Allah ya huto ya isko mutane uhum yusalluna suna halin sallah fi subhatihim cikin nafila da suke kodan azamne faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salatul qa'id sallalan mai zama mithul nusul salatul qa'im rabbul ladan wanda ya asiri wannan shine hadisin na karshe a wannan baban sai wannan hadisi ma da ya inganta sai ma jaa fi salatil qa'id fi nafila baban abin da yazo a sallar mai zama a cikin nafila yan uwa nayi magana zaman matsala matsala ba tare ba ce ban samu ne matsala na samu kaya na kai suke tsawa ai me kaya na suke tsawa ina shekara biyu shekara biyu ne ina jira ko shi da kai kaya na kayan sai da kun samu matsala ta kayan aka yi tsawo aka yi asara to zama da nani na tauna abin sha da wani shi shekara biyu wannan zaman da ya ce kenan nan babu salatul ka'ai nafila baban ladan sallah ta zamne in kai nafila a zamne ladan nan duk da nan muna magana amma nan zai kama na yaya ake yin ta a zamna a nafila shin za mu ji ana يتي حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعد بن يزيد عن المطلب بن ابي وداع السهمي عن حفصه زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في صبحته قاعدا قط حتى كان قبل وفاته بعام فكان يصلي في صبحته قاعدا ويقرا بالسوره فيرتلها hatta ta kuma adawar min adawar min ha abinda ke wannan ruwa ta hafsa mata da masasar urmin mulai take cewa ma ra'aitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam subhati qa'idan qat bin taba gaba manzon sallama ya salla fi subhati qa'ida sallan nafila sun subhati subha nafila kenan bin taba gaba ya taba sallan nafila a zamne hatta kana qabla fufati bi am har sai sauran rasoshi da wata da shekara guda kenan daga nan ne fara nafila a zama kenan sauran ma bayani inda kenan a ƙarshen rayuwa ne sai mai da nafila shi a zamne an gaji an girma wannan abin ya fara ta ce fakanin sai su fi su bati ka'ida daga nan ne bayan kenan sauran shekara ɗaya Allah mai cikawa yake yin sallar nafila a zamne ta ce wa ya karo bi sura zai karanta sura fayurtiluha ya rinka janta iya rera ta iya janta hatta ta kun atsalu mina sura ce ɗaya da kama amma yadda ke janta sai ta yi wata sura ta yi ta tsawo sura gajera ce amma yadda zai janta ya ta yi wata sura ta yi ta tsawo da ke jan karatu haka yake karatun shi a wani hali hadisi na wannan ruwa da makaranta da duka da cewa dama da ya gata ma musulma ka ruwaya bayan ma malik ta inganta kuma musulma ka ruwaya سي حديثي نقبة وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته أنها لم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسرنا فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأناه من ثلاثين أو أربعين آية ثم ركع نعم duka bayanin ne ake mana na da wani lokaci ne aka fara sallar azami ita can ruwa hafsa ta maka bayanin sauran mutuwa da shekara daya ita kuma aisha ita tana ba da labarin cewa ana aka baratu ta ba urwa labari ana ita aisha ita ma lamtara rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul layl qa'idan ba ta gaba manzan zama yana sallar dare a zamani ko so daya a can da kenan hatta a sanna sai da ya shekaru shekaru suka yi nisa kenan mana mata ta bita ta bita bayani ba na lokacin sauran kaza ta za ta yi da ya shekaru kenan ya tsuwa fakana ya karau ka'idan ya ganda ke sallah iya karatu a zamne zai yi karatu ya karatu ya karatu hatta idza arada an yarka in yayi karatu ya karatu kiran jima ake ya karatun in zai ruku qam hey kuma fa qara'a nahwan min 30 aw 40 ayatan suma raka'a wai saurayi ne saurayi ne ya ya ya in kusa tsaye wani kusa in kusa ruku hey dan tsaya dan sauran ne karanta aya 30 zuwa aya 40 wannan dan a cika ne ya complete ya cika ne kenan ai abin da ke da yawa in ya saura ne aya talatin ko aya arba'in a shi ne sai ya tsaya kuma ya ida ya kammala aya talatin ko arba'in sun maraka kuma sai ya rukuri abin da yake wannan ga sallah salam sai hadisi na gaudar kan masalar ce dai wani wani makaranta bukhari ya kata musulma kawata ba imam malik wa haddasa ne an abdullahi bin yazid al-madani وانا ابي نضر انا ابي سلمة بن عبد الرحمن ان اشهد زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرا وهو جالس فاذا بقي من قراءته قدر قدر ما يكون 30 او 40 عاده قام فقرا وهو قائم ثم ركع وسجد ثم صنع في الركعه الثانيه مثل ذلك لما عائشه بنت كبار لابد cewa manzan sarsana makanin musalli jalisan iya sallah a zanne fa ya kara zai karatu ko jalisan iya zamne fa iza baqiya min qira'atihi in yi sauran karatun shi sauran qadar ma yakunu 30 aw 40 ayatan sauran aya in sauran aya 30 ko aya 40 qam sai tashi tsaye faƙara a sai karatu wa ƙaimi yana tsaye zai iya sauran karatun kenan sun maraka a sai ruku'i wa sajad kuma ya sujada ta ce sun masana a fin raka a tattaniya mithila zalik a raka a ta biyu ma hakan yake yi sallallahu alaihi wasallam wannan ruwa ita ma imam al-bukhari ya roto haka imam muslim ya roto zama annan ya ce maka a tsaye yake ta ce a zamne yake tsallar shi duk da akwai maganar cewa zai fara a tsaye ya zama na ida kowanne na filace kowanne yana iri ba abin da yana kana hanta duka masan gaba daya ku duka ma duka maka yi tasirin gaba daya ba yin zama duka ta maka yi tasirin na fila shi can ba maka na ta maka yi duka maka yi tasirin gaba daya kana fara da dama kun kai duka kayan zama ba dai na fila kana iya kana amma ita kin ce nafila ce za a baka lada rabi in ka yi a tsaye ladanka wanda ya zama rabi gare shi kenan in nafila ce kima nafila ladanka iya ban ya kana iya yi a zamne kana iya a tsaye amma na tsaye ya yi wanda ya yi a zamne magana kenan da da kwanta ma ana iya ta kenan a zamna nafila kuma ana iya fara a zamne a yi da a tsaye duka magana kenan ko ne ya tabbata magana haka duk da kuma saganin a fara a tsayen a haka yi aka zama na'ida duk ba su tsara da kan gaskiya tun na fila cikin kwan wa haddasa ni a malik annahu balagha anna urwa ibn zubair wa sa'id ibn musayyab kana yusalliyan nafilatuhum wa huma muhtabiyan nan abinda yake hadisi ne zamu ce maqatu da urwa sa'id ibn musayyib duka tabi'ai ne suna sallan nafila da zama na al-ihtaba zama nau'in zama ne a sallah kada ka hawan ka zama na haka wannan ce shin su ta wannan sahabban an samu gajiya ce ko ku ya kanta da kai ita nafila duk zaman da kai ba lahi bane ba amma na da sai ne makautuwai zama ka hujja su wajen wani aikin a ce kai ma kai kaza na masu an samu sun haka wannan wannan tabi'ai ne urwa da sa'id ibn shaykh Allahu a'lam sai salatul wusta salla zamu ce ta tsakiya ko salla mahihiciya za mu ga hukanta ganin fadala da take da ita حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة أم المؤمنين أنه قال أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا ثم قالت إذا بلغت هذه الآية فأذني فأذني فأذني فأذني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين in ka zo daidai wani aya ka sanar da ni ka zo kamar ka nuna rubuta mata musaf in ka zo daidai nan to ka gaya mun ka zo daidai kaka wuce shi kenan kenan shi rubuta yake falamma balagatuha adantuha da na kai daidai wannan aya sai na sanar da ita cewa na zo na zo hafizar alistrata wa satar taƙumin laƙanti sai ta ce fa'amalaka alayya hitamin imilayi hitamin shifta ta dikte ta mai dikte ta mai imilayi shifta hausa ke tana hudu iya rubutawa tana hudu iya rubutawa sai ta mai shifta ta ce sa hafizu ala salawati وصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله كانت كسا كوكي نان كينا آير حافظوا على الصلوات كوكي سلولي وصلاة الوسطى da sallah ta tsakiya ko jama'ihiciya wa qumu lillahi qanitin ku tsaya a gaban Allah kuna masu kaskantar da kai ko kuna masu shuru a katamin na jinabin lugamara ruwa zai da bin arkan wanda yake ba labarin cewa da muna magana a cikin sallah muna hira har sai da wannan aya ta sabko hafizu ala salawat wa salatul taqum da qanatin daga nan fa umirna bi sukut ununa al kalam daga nan aka mana umarni da yin shuru kin aka hana mu magana aka ce mu shiru a cikin sallah kuma mu aka hana mu magana kenan kan wannan aya ce to anan ta Aisha ita ce kenan anan in yazo ya rubuta haka to nan malamai na cewa wannan abin ya wakana a wani lokaci ganin mun san da Qur'ani a yanzu babu wannan qira'a Qur'ani to ai mun san cewa manzan sallallahu alaihi wasallam bayan ya koma ga Allah Qur'ani iya nan a yanda ya bar shi Abubakar Siddiq lokacin shi an samu yaƙi na Yamama wanda a Yamama an kashe Qur'ani masu yawan gaske makatan Qur'ani Umar ya zo ya ba Abubakar shawara ya khalifa kaga irin abin da yake wakana irin wani ana rasa ƙura ka aje wata rama rikici yawa a arzikin makarantar ƙurani su kuma can zamanin ƙurani da mage a kayi an san wani ƙari wani wani mamawarci ƙurani ne abin ƙurani a kayi ya kamata wani ƙurani tun da ransu tun da sauraron waɗannan makaranta na sabai a zo a zamna a rubuta ƙurani a wuri guda a sa yi naki aka zo aka tattara aka tattara da an nan ma matsala akan wa zai rubuta aka diba cikin matasa wanda yake da annabi ya mai shaida kuma an mai shaida zaid bin sabit wannan zaid zaid bin sabit ba kenan ya mai shaida aka kirawo shi kan cewa ya zo ya gama ƙur'ani a wuri guda nan shi shugaban rubutu ne kuran da abin da ke wurin shi da kowa abin da ke wurin shi ya zo da aya aya da abin da rubuta ya sami shaida ta sauran ƙura'akin a rubuta wani wani aya haka sauko haka annabi ya karanta ta haka ta zo a rubuta haka ya yi shugabancin da da ya ce bai sabi yayi ba daga baya dai ganin garu abin gaskiya wani abu bayan gidan yayi wannan gaman farko an haka ba abubakar ya kare aka ajiye wani ƙura'anin bayan kuma ga allah bani hafsa ya ce umar kai umar bashin hamsa da gaba lokacin usman bin affan shi ma usman bin affan a zamanin shi ma za matsala to lokacin shi matsala usman a wajen yaƙi na wannan na armenia buɗe armenia armenia ta armenia ta cikin europe armenia kana sabbin suka bude wannan kasashen na turai na gabas ta tsakiya kenan na azikin wannan har zuwa india sahabbai da kansu ba wani bawon da zaka ne ba da yakin da suka bude india suka bude china sahabbai da yakin da suka bude aka bude china aka bude india kuma gazo masu yawan gaske har yanzu aka musulmi da yawa a china da yawa a india ila kurin arin jayin su ne musulman india sun yi nigeria har annanta allah ta adamsu su yi nigeria ga dukkan su duk nigeria yawanta kuma su minti kadai an ce sun kai ruwa bulan 200 akalla akalla sun kai 200 su mai india amma yawa aka yi su an danne su amma suna da yawa haka a china an ce allah ko ka miliyan taban zuwa miliyan 100 a china musulmi ne kuma yan asali yan gado kuma sahabbai suka kai an waye gari lokacin harun shirin na harun shirin ne tun daga wani bangare cikin india har zuwa poce ta france sai ƙarshen da daular islamiyya amiru guda ke magana ɗaya tun daga cikin india wannan ka taho har zuwa a shigo kayan laraban a huce afirka a shigo yarab har a kai wani yanki na farin poce cikinta wani garin cikin poce na france har poce musulmi suke amiru guda ke magana sai ka tura da busu so a ce za a yi shugabanci abin da tare sun san labarin abin da wakana to wannan kenan a wannan zaɓi lokacin buɗe armeni an kashe nan ma nan mai aka yi nan ba kashe aka yi ba nan wajen saɓanin ƙira'a a taka ba haka ba ce ta ci didi aka yi rigima tsakanin sahabbai tsakanin mujahidai wannan aka ba umar shawara huzaifa ne ba umar shawara huzaifa wannan umar usman kai wannan abin ya kamata ya maganin shi don wata rikici zai nan ma aka yi sake gama ta biyu wanda aka duwa abin da ya sa ama da abin da aka kira za ta kira a guda za ta yi aka abu guda guda da wancan zamanin babu ɗiya ba wasu ba babu ɗiya ba wasu kurin haka ake tahiya mai ana aiki da ka shi ne jigo nan jigon ne kama ce wani jami'an sai an kadiranku ne wanda sun kira zai karanta babu diyari na kan kai inna hu ka tara baki inna hu hu ne ja'a ja'a babu wannan sai daman wanda ya ji kira a wajen zai iya karantawa ko an baka baka iya karanta sai daman in ka ji to ganin mutane aji masu cika cikin addini ko da bangare harshe akwai to zuki na iya bukata a samu hanyar da za a yi a rika tada bakin har a gyara a karanta aisha gwara-gwari ne wani aka gwara-gwari da aka yi a wajen sabai barin su diya magana wajen labaru shi aka saka sabu sabar wani mera wani nan kaga ta wata wata gaya duk wani ta samu ne sama una haka ke wani dalilin ne kenan dan qur'ani an saka shi akan harfi alif ko harfi mace harfi ko gum kan harfi ko sarko to wani ke ba da dama bambancin wannan kalamomi ta kan zuwa nan lokacin da aka lokacin usman aka gama ta karshe ita ce usman da aka zo aka rubuta aka yi shaida wannan guda bakan da abin saba wannan ya kona ƙona aka fitar wakaci aka binne yanzu kenan ƙur'ani ga jackson guda aka yi na kowa aka amshi duk wani hata sahabi ta wani yau inda saman wa'annan da wani da shaida aka aka yi ko a kona ba a wajen ka don ƙur'ani yana annabi ana shahewa ana kawo ana shahewa abu ya canzawa ƙarshe hata kitar jibril iya zama iya mai muzararsa iya mai bita ƙarshe ya yi ta ƙarshe a yi to kenan ardul akhir a cikin ƙarshe ya kai shine abin da tabbata anan to akwai sabon suka tada manzon Allah ya tabbatar ga qira'a ƙarshe ga abin da tabbata ta ƙarshe wanda aka shayi don aka bari ga su to wannan arzul akhir shi ne za ka rubuta a wuri guda duk abu da ba wannan ba kun ya kona kuma daga baya magana iya da wasali Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته